dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai mai jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama ya halicci sama da ƙasa shi kadai babu wanda ya haɗa shi da ko babu wanda ya tarayya da shi cikin aikinsa shi ke juya dare da rana shi ke juya rani da damuna shi ya yi mutane kala-kala da nau'i kala-kala ya zuba su a doron ƙasa ya umarce su da kaɗaita shi da bauta ya tabbatar musu da cewa za su koma gare shi zai musu hisabi akan abin da suka gudana wasu sun zama bayin allah na ƙwarai masu tunanin tsayuwa a gaban allah allah ya samu cikinsu wasu sun zama wasu bayin allah masu yin abin da suka gabama saboda ba sa tsoron tsayuwa gaban allah allah kiyaye mu mun shaida lallai Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura ya aiko manzanni ya cika manzanci da biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya isar da sabon Allah bai rage komai ba cikin abin da Allah ya aiko shi bai bar duniya ba sai da ya gaya wa mutane dukkan abin da yake na alkhairi ya kuma umarce su da aikatawa ya gaya wa mutane duka abin da zai zama musu sharri rayuwarsu ta duniya da lahira ya kuma hane su daga aikatawa mun shaida lallai ya isar da saƙon Allah Allah ya shaida haka kafin kowa mala'iku sun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun shaida ya isar da saƙon Allah musamman lokacin da ya tsaya a hajjin bankwana yawmul hajjil akbar dukansu sun shaida bayan Allah ya shaida manzon Allah ya isar da saƙon Allah sallallahu alaihi wasallam kira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe hudu ba tana tunatar da mu ne shiga sabuwar shekara mai mutum ya shirya don wannan lamari na cewa Allah ya kawo rayuwarsa yau juma'a biyu in ban manta ba ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 juma'ar da ta wuce a wannan mimbari aka yi mana hudu ba tana 24 ga watan a zulhijja shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka tunatar da mu shuɗewar shekara da wulgawar shekara da kwanaki to yau kuma gashi muna cikin sabuwar shekara da yardar Allah da ikon Allah da kaddarawarsa a daidai wannan lokaci muna da bukatar mu waiwaya kaɗan baya mu ga shekarar bayan me kurakuran mu me abin da ya gudana ya za mu tunkari wannan sabuwar shekara ya za mu alakantu ga Allah subhanahu wata'ala kowa a cikinmu ya sani cewa shekarar baya tana cike da wasu irin yanayi na rayuwa an sha wahalar rayuwa ta hanyar kuncin tattalin arziki wadda ya fara warwarewa a ƙarshe-ƙarshen shekara ɗin da ta gabata amma an sha kuncin tattalin arziki da ma'aikata da 'yan kasuwa da waɗanda suke cikin gwamnati da waɗanda ake jagoranta a matsayin talakawa dukanmu gaba ɗaya kowa ya da cewa a ƙasar nan mun sha wani irin yanayi me ya kai mu ga wannan yanayi an yi ta yin hudubobi a cikin shekarar daga gurare daban-daban wanda suke tunatar da mutane cewa ba abin da ke kai mutane zuwa ga wannan illa sabon Allah da mantawa ga Allah lalle ne mu sani cewa wannan shekarar kar mu maimaita abin da muka maimaita a baya hanyar sake tauhidi da sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake halakar da al'umma su kasa gane tattalin arzikin su irin ga in sun sake tauhidi kadai ta Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da ta gabata shekara ta wacce take cike da musamman karshe-karshen shekara ɗin duk da karshe-karshen shekara ɗin shekara ta warwa kwanaki ne waɗanda suka cika da jarraba ta hanyar zubar da jinin bayan Allah a gurare daban-daban waɗanda suka shaida ba an bautawa da gaskiya sai Allah wa ma naqamu illa an yu'minu billah ba komai yasa aka ɗanɗana musu uquba aka zubar da jinanansu ba sai don sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kadai cancanta abautawa wannan ya biyo bayan yanayi na kasancewar wasu bayan Allah za su iya zama su iya ɗaukan makami su kai shi gurin wani mutum talaka su kuma gaya masa abin da suke bukata lallai ne gwamnatin najeriya da gwamnatocin jihohi wajibi ne su gane cewa inda akwai bayan allah waɗanda za su iya ɗaukan makami su iya kai shi gurin talakawa don kawai suna musu hudubobi na ƙarya da hudubobi na ta'addanci da hudubobi na zubar da jinin bayan allah haka kawai su kai makamin a gane wanda suka yi wannan ko ba a gano ba in dai akwai wannan a cikin jama'a to ta'addanci yana da wuyan karewa wajibi ne gwamnati ta san wannan ya za a kama talaka da sabon makami wanda soja bai da wannan makami kuma a tsaya ana cewa ana ta'addanci ai hanyar ta'addanci ta ina ya samu wannan makami wa ya kawo shi wajibi ne a san wannan ba a baki da ta'addanci sai an baki da hanyoyin ta'addanci haka wannan sake da ake ciki a wannan ƙasa ko kuma aya wasu za su iya tinƙaho za su iya yin komai ta hanyar shigo da abin da suke so ko a ɓoye ko a bayyane to wannan al'amari yana da barazana ga zaman lafiyar al'umma a ko'ina lalle ne alkur'ani ya tabbatar mana dukkan mutum zai zauna allah ya tabbatar abdullahi wasi'a ne a cikin alkur'ani ko mutum ya zauna a ko'ina kuma ya sallah a ko'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi ingantacce a gurin sa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ko ina musulmi zai iya yin sallah zai iya zama in ka aje alqur'ani ka dauka kai aiki da shi ka sai ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take kai aiki da ita ka tsira duniya da lahira in mun karkata muka dubo duniyance da tsarance a ganin tsarin masu tsari din constitution na Najeriya ya tanadi gurare daban-daban ƙararrayoyi da wani a fili cewa dukkan ɗan najeriya yana da daman ya zauna a ko'ina a faɗin najeriya ya yi walwala ya gina gida ya zauna ya yi kasuwanci ya yi duk abin da yake so don haka in an bar wasu suna barazana ga rayuwar wasu to kullum za a rinka samun matsala addinin musulunci bai taba yarda da ta'addanci ba bai taba yarda da zubar da jinin wani ba bai taba yarda da taba mutuncin wani ba bai taba yarda da dukiyar wani ba wajibi ne al'ummar musulmai su sani cewa lallai su musulmai ne kada wani abu ya ɗauke su zuwa ga tunanin saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala amma wajibi ne mahukunta su sani cewa talakawa a ƙarƙashin su suke umar radiyallahu ta'ala anhu ya ɗau matakin kare talakawa hatta ƙasashen da babu musulmi ko ɗaya in akwai gari babu musulmi ko ɗaya amma akwai alƙawari zimmiyun waɗanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su cewa ba za su taɓa musulmi ba amma za su yi addinin su na ba musulunci ba za su zauna lafiya ba za su kashe kowa ba za su zama da jinin kowa ba umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce a ƙa'ida a musulunce in an samu wata gaba daga wani ɓangare zai taɓa waɗannan mutane wanda ba musulman ba a garin su wanda ba musulmi ko da ya ce wajibi ne gwamnatinsa sai ta ba su kariya ta kare su daga wannan matsalar saboda mai saboda gwamnati ita take da iko ita ke da ƙarfi wajen kare dukkan bawan Allah da yake zaune bayan dace daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa al'umma musulmai za a zama kamar ana yaudaran kai idan ana cewa muna addu'an cewa Allah ta mana zaman lafiya alhali iya aikin da ya kamata mu yi na hanyar dakile abin da ba shine daidai ba ba a yin sa musamman daga bangaren gwamnatoci da kuma bangaren dukkan da yake mai faɗa aji wajibi ne a sani cewa wa'yansu mutane sun kusa su zama da safarar makami a wannan yanki namu a ƙasa tamu ya zama kamar abin ruwan dare ba tare da wani abu yana samun su ba a ɓoye suke yi a bayyane suke yi a ce an kama kuɗi an je sayan makami ba a tsaye mutum a gaban jama'a midiya ko ina jaridu suka yi kariyin cewa ba hukuncin da aka yi wani ba shiru kawai a zauna a wuce a haka wannan yana nuna cewa yana da wuya samu zaman lafiya in dai an sake wa irin mutane suna yin irin wa'ina abubuwa ne wajibi ne mu gaya wa juna gaskiya wajibi ne mu san cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya sunansa ba kenan al-islam sunansa addinin salama addini na nutsuwa addini na kwanciyar hankali da zaman lafiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana huduma a lokacin da yake huduban bankwana a hajjin bankwana yake cewa ku sani inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا كسني كوا lalle jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne karka yadda ka taba jinin wani karka taba dukiyar wani karka taba mutuncin wani kai ko da ko ba musulmi bane haka kawai ka taba mutuncin wanda ba musulmi ba a yau an wayi gari mutuncin mutane hatta malamanmu hatta limamanmu hatta ƴan uwanmu hatta aminanmu mutuncinsu ba kowa bane mu ci shi a duk inda muka zauna a guraren guraren zama wajibi ne al'umma musulmai sai fa an koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komawa na gaskiya an rike sunna riko na gaskiya kafin a gane inda aka dosa da za a rike gaskiya a tsaya akan gaskiya da komai ya zama cikin sauki domin al'amarin sauki da nutsuwa da kwanciyar hankali da bunƙasar tattalin arziki gaba ɗayansu a hannun Allah suke walau Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa walau anna ahlal qura amanu la kaffarna anhum sayi'atihim wala ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض wannan shine faɗin Allah subhanahu wataala da a ce ma abuta alƙaryu mutane suke zaune a gurin ruwa sun yi imani sun ji tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya suka kiyaye jiranin ƴan uwansu suka daina ta'addanci akan juna Allah ce suka ji tsoron Allah to da mun saukar musu da albarkoki daga sama kuma mu bulbulo musu da albarkoki daga ƙasa ya ku al'umma musulmai a daidai wannan lokaci da muka shiga wannan sabuwar shekara mu yi wawaye mu ga wa'incan abubuwa mu ji tsoron Allah a kansu ko da kalma kada ka yadda a yi mitin da kai ko a yi shawari da kai ta hanyar zubar da jinin wani karka yadda da wannan ko da kalma ko ta hanyar waya ko ta hanyar text message ka tura cewa ba yadda za a yi ko ba inda za a samu wani ko ba inda za a taɓa mutuncinsa ko ba inda za a zubar da jininsa ko ba a taɓa dukiyarsa karka yadda kai wannan ba za ka iya ɗaukar nauyin baran da za ka tsaya a gaban Allah ku sani rayuwar duniya takaitacciya ce yanzu nan za a wuce dewa sun wuce dewa sun wuce manyan manyan halittu masu daraja a gurin Allah amma babu labari sun koma ga Allah sai dai karanta labarin su ake cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran littattafan da suka da malamai suka wallafa ya ku al'umma musulmai kan rayuwar duniya ta rudar da mutane su koma su manta Allah subhanahu wataala su rinka ta'addanci akan jinanan yan uwansu su rinka zubar da jinanan yan uwansu su rinka zubar da mutuncin yan uwansu ya kuwa kuma musulmai mutuncin juna ya zama arha bibiyan kafar juna ya zama arha a tsakanin musulmai ya kuwa kuma musulmai mun kusa mu zama muna burin mu ga cewa ƴan uwanmu sun fada cikin wahala da yawa mutane ba su kubuta daga makircin abokanansu ba ta hanyar su ga cewa sun fada cikin wahala ko kuma a sun fada cikin wani hali wanda yake na kakanikai farko wanda zai bada labari a kanka cewa kana cikin wani hali ba da nufin tausayawa ba ba da nufin yi maka addu'a ba yawanci aminai ne na mutane saboda mai saboda rashin aiki da addinin musulunci ya kuwa kuma musulmai lamarin mu ya zama abin tausayi ya zama abin mamaki kuma zanci gidajen ku ku daina zama a majalisu babu abin da suke aifarwa sai sharri wallahi mafiya yawa dukkan majalisa in ba ambaton Allah za a yi ba in ba karanta alkur'ani za a yi ba in ba sunnar manzon Allah za a karanta ba ɓata lokaci ne akwai littafi wanda program mana na abu mai nuna time utilization gaskiya akwai abin mamaki cikin wannan littafi ya karantar da mutane amfani da lokaci abin za ka yi mamaki mu dai gaskiya ina karanta wani zamani ina kamar da ni yake wallahi ya kuwa al'umma musulmai mu yi amfani da lokutan mu wajen ambaton Allah da gina alheri da gina al'umma da amfani wa 'ya'yanku da amfani wa iyalanku da yin abin da ya dace ku yawaita addu'a wataƙila Allah kawo mana rahama ya kuwa kuma musulmai muna wasa da addu'a wallahi me yasa ba mu rinka kai karan Allah gurin bayin Allah sai mutum ya shiga cikin damuwa ba addu'a sai dai je ga mutane ya kuwa kuma musulmai mu bude wannan sabuwar shekara da ayyukan alkhairi mu bude wannan sabuwar shekara da ayyukan alkhairi da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da rashin tunanin zubar da jinin wasu bayin Allah ko da ko ba musulmai bane ko da ko ba musulmai bane ya ku bayin Allah mu farfado da tunanin tsayawa a gaban Allah a cikin wannan shekara ne da yawa musulmai sun manta tsayawa a gaban Allah kana mu'amala da mutum in dai kuɗi ya shiga sai ka ɗauka wanda yake kake mu'amala da shi ba ya tunanin zai tsaya a gaban Allah in dai kuɗi ya shiga a cikin mun nan a cikin masallacin nan wallahi sai wanda Allah ya tsira mu'amala ta ha'inci mu'amala ta cin amana mu'amala ta rashin gaskiya mu'amala ta dannuwa mu'amala ta ɗiban dukiyar da ba taka ba mu'amala ta cin haramun bisa kwanciyar hankali wannan ya zama ruwan zama tsakanin musulmai ya kuwa mu musulmai mu tuba zuwa ga Allah mu zama mutane na gaskiya mu zama masu imani imani na gaskiya kar ku raka cewa ba masallata bane za su shiga wuta a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kwanciyar sa wallahi amma annabi sallallahu alaihi wasallam gogorma sabon sun yi gogorma sun kasa bacci da daddare sun kasa zama da rana sun kasa cin abinci su koshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe watanni bai taba cin abinci ya koshi ba ya bar duniya babu tattalin arziki wanda ake more rayuwa wanda ake jin daɗi amma bai gaba ba bai jaba baya ba wajen bautar Allah amma sai ga muwar musulmai Allah ya hore mana ni'imomi ba ma zama a masallatai sai fanka tana hura mu ba ma zama a masallatai sai an sa AC akan kafin muke zama masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai kawai bisa hudun wannan masallacin ba kuma turbani a ciki babu flow babu tawal a lokacin da yake raye babu rufin a sama masallacin roof da aka rufin masallacin shine tamkar dibino ana ruwan sama mai karfi yana jika su yana jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka bauta wa Allah ya yi tafiyar kafa na sama da kilomita dubu don bautar Allah subhanahu wataala amma ba na tafiya ta kilomita daya sai mun hau a taba ko mun shiga motar mu tana hul AC yana hula mu ya ku bayan Allah wa'annan mu'minin da Allah ya mana mu mai da hankali za mu tsaya a gaban Allah don ka a daina cin mutuncin juna a daina cin haramun da gangan a daina ha'inci a kasuwanci a daina ha'inci a amanar da aka bamu ku kiyaye amanoni ya ku bayan Allah mu zama mutanen gaskiya a wannan shekara Allah ya mu dace Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abinda muke faɗi Allah ya sa kare zama hujja a kanmu abinda muke faɗi Allah ya sa ya zama hujja gare mu Allah kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali dukkan masu tada zaune tsaye da waɗanda suke ba wa wasu bayan Allah makamai don su zubar da jiragen wasu ya Allah ka karya su ya Allah ka karya su ya Allah ka karya su ya Allah ka isan mana akan su ya Allah duk mai nufin mu da sharri ko mutum ne ko aljani ne ko an san shi ko ba a san shi ba ko suke nufin zuriyar mu da sharri ko ke nufin iyalan mu da sharri ko ke nufin addinin musulunci da sharri ko gidajen mu da sharri ko wannan gari mu da sharri ya Allah ka isan mana akan sharrin sa wannan kasa ta mu Allah ka ba mu kariya wannan gari mu Allah ka ba mu kariya shugabanninmu Allah ka sa su yi abin da zai zama alkhairi ga rayuwar duniya da lahira ya Allah ka saukar mana da nutsuwa ka ba mu iko riko ga addinin musulunci ya Allah duk abin da ke zukatan mu na sabo Allah ka yafe mana abin da muka yi a shekarar da ta gabata na kurakurai da sabo da abin da bai dace ba ya Allah ka yafe mana ya Allah ka ba mu ikon aikin alkhairi a wannan sabuwar shekara Allah ka ƙara maimaita mana shekaru masu yawa muna masu imani muna masu aikin alkhairi Allah ka sa zuriyar mu su zama mutane na ƙwarai Allah ka kai mana agaji wajen tarbiyyar zuriyar mu dukkan ɗayan bayan Allah da suka shiga cikin wani hali ko na imocewa ko na rashin lafiya ko na wani irin kangarewa ya Allah ka gyara su ka dawo da su ya Allah ba su fi karfin ka ba za ka iya gyara dukkan wani bayan Allah Allah ka gyara mana zuriyar Allah ka gyara matasan musulmai ya Allah duk mai nufin amfani da matasan musulmai don ya ɗora su akan wani abu ba daidai ba ya Allah ka karya shi su kuma Allah ka shiryar da su inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله ها نحن في عام جديد فلنتق الله سبحانه وتعالى فيه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بأننا قد دخلنا عاما جديدا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا وننظر بما نستقبل هذا العام افتحوا صفحة جديدة يا عباد الله والتزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا كتاب الله وتعلموا تفسير القرآن حتى ولو كان قليلا من الآيات ثم تدبروا بآيات القرآن ثم تفكروا يا أيها المسلمون كيف تقومون أمام رب العالمين لا بد من أننا سنقوم أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلنتق الله في أماناتنا ولنتق الله في أقوالنا ولنتق الله في جميع أعمالنا عباد الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آباءك آباء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم من أراد أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو شر جنا كان أم إنسا اللهم عليك به إنه لا يعجزه اللهم شتت شمل أعدائنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نشكو بثنا وحزننا إليك ونظهر ضعفنا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم لا تفتنا ولا تبتلينا برحمتك بما لا نستطيع إنك على كل شيء قدير اللهم لا تفتنا في أهلنا ولا في ذرياتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا رب العالمين إنا نشكو بثنا وحزننا إليك ونتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك اللهم يسر ولا تؤثر يا ذا الجلال والإكرام اللهم كلنا ولا تكن علينا إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا يا رب العالمين وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين وفي نيجيريا وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ومن عليهم بالبطانة الصالحة التي تعينهم على ما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
gashi da yanzu ana maganan ban kwana da wannan shekara shekara ta 1438 bayan hijiran biyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina wannan bisa ga kaddarawa Allah ita ce juma'a ta ƙarshe a wannan shekara ga wanda Allah ya kaddari zai rayu juma'a ne zuwa sai dai a ce za a yi ta wata sabuwar shekara ne wanda yake koyar da mu ya uwa yana nuna mana yadda rayuwarmu ke da saurin tafiya wannan yana nuna mana yanda kullum idan baka ci ribar lokacin da Allah ta'ala ya baka ba aka zai wuce baka tsina na komai ba da aka mana hudu ba cewa an shiga sabon shekara kana ji kaman ai kana da tsawon lokaci kafin ƙarshen shekaran ai za ka yi kaza ai za ka yi kaza ai za ka yi kaza ya kai dan adam ka tambayi kanka guda nawa ka yi a cikin wa'annan din kuma ga rayuwar sun tafi a cikin shekarun da Allah